Sigam. أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح خاتم ناصر الحق الهاد والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم جدار العظيم ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قدوة المقتون وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قدوة الأقطاب فريد الدهري على الإطلاق عتم العتمين أبو سياق على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قدوة المقتون شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواس قطب الأقطاب فريد الداري على الإدلاك حاتم الأتميني أبو إسحاق على جبران ياس ورضي الله عن شيخ عمر بي وقائدي وفاري وملاجي وأديب الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين واللطف والتوفيق والرشد والهداية إلى رسول الله آية الشيخ ذري لنا بهذا المهدري والكاذب بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت احتياج إليه آه الحمد لله يومنا زمان الأليد تمانين تقوس أتكين جواهر المعاني منا مغانا أكن sharhan salatul ya kututul haƙa'iƙ muna magana hikiman da aka fara da Allah Allah Allah tukuna eh Allah Allah Allah jan hankalinka tukuna daga shi aka bara a shigar da salatin kafin shigar da salatin kasan min ayi hadaratin zahara من أي حضرة ظهر الصلاة على النبي أو صفته أو بروزه أو ظهوره أو تجل تجلى الله على أبن زي جوبايا وأما الحكمة في ابتداء هذه الصلاة بهذه الاسم الشريف حكمة da aka fara wannan salati da ambaton sunan Allah Allah Allah falikauni huwa al-awwalu saboda kasancewansa shine farkon buruzi allazi lam yataqaddamu shay'un wanda babu wani abin da ya rigaye shi babu abin da ya rigaye shi sai lazimu taqaddumu ala kulli shay'in saboda haka ya gabata ya kamata a gabatar da shi akan kowane abu bi kauli sallallahu alaihi wasallama manzala ya ce kullu amrin ziba lillahi da ofi bi ismillahi shine bi bismillahi bi bismillahi na bi ma'ana bi ismillahi kullu amrin ziba duk wani abu mai albarka la yabta da ofihi zibalin mai girma mai albarka la da ofi bismillahi in ba a fara da sunan allahu ba huwa aqdau to albarkar su ta ce yanke wannan kuma albarkar ta mustamirra ce saboda haka shi yasa aka fara da Allah Allah Allah wa kaunuhu salasan da aka faɗi Allah maimakon a faɗa so ɗaya aka faɗa so uku lil hajji alayhi ana kwaɗayantar da kai ne ka san abin da za ka faɗa lil hajji alayhi ana kwaɗayantar da kai ne akan salatin لتعتقد ولتعرف ذاك سني وعلى مسماه da abin da ake ambatan shi subhanahu wata'ala bi ruju ilayhi abin da ake ambatan shi ne Allah to abin da ake yi nufi anan ka koma zuwa ga Allah ilayhi ta'awilan wa isnadan wa itimadan wa tawakkulan waltija'an ومحبة وتعزيما واعتبارا في جميع الأمور duk lamarinka ya zamo tawilinka dogaranka itimadinka da i- da isnadi da itimadi da tawakkuli da iltija'i kusan duk mutaradiful kalami ne muhabbatan soyayyarka girmamawanka luranka ya zamo ka komar da shi zuwa ga Allahu shi yasa aka kira Allahu Allahu Allahu sau uku saboda duk lamarinka idan ka mai da lamarinka zuwa ga Allah ka gama da komi kuma ka samu abin da ake nufi a hakikanin abu rashin abin da ya sa mutane suke shan wahala a cikin dukkan lamarinsu saboda yawancin lamarin mutane suna barin Allah ne su kama iska abin da kake kamawa wanda ba shi ba ne to shi yasa ake shan wahala amma da itimadin mutum zai koma ka koma tawilinka da isnadinka da itimadinka da tawakkulinka da iltija'inka da muhabbanka da ta'azimanka da itibarinka Allah babu wani abin da zai babu wani abin da zai tsorata da kai a duniya domin ka riga ka shiga rigan kayi mayafi da Allah kuma shi kuma ba wani wani dama na ce shi ke tura fitina shi ke tura damuwa shi ke tura kowane irin imtihanat to ba su dawo wajenka ba kuma sun dawo ga baki ɗaya lami babu wani abu da ba za ka iya ɗauka ba saboda ka riga ka ba da lamarin ka zuwa gare shi. Biya su laye shazzu amurin min umurin karka ware wani abu daga cikin lamari illa kana matsalubin min al'abdi sai wannan abin ya kasance abin nema ne daga bawa ya koma zuwa ga Allah akwai wani lamari wanda in ka sha wahala ba Allah zaka nema ba to kafin ka sha wahala ba ka koma wajen shi ba tuntuni ta'rifullah asrul khair yaren ta rushin dace ka san Allah tun kuna ku gana da juna ka san shi ya san ka ai shi kenan ba ganin duk wanda suka san Allah duk irin wannan bala'o'in baya damun su baya damun su lokacin da za a yi yakin Iraq baban nasarawa ya sami shayi ya ce shayi ya ce wannan yakin muna tsoron kar ya zama wani duniya ce ko za a yi addu'a ne don kara ya ce a an riga an zartar sai ne ba zai daɗe ba da ya ce an riga an zartar za a yi yakin amma ba zai daɗe ba shi baban nasara yana tunanin ko yakin duniya ne ya sake dawowa za a shiga wani bala'i ai addu'a ce a wannan an riga an zartar za a yi eh amma dai ba zai daɗe ba ne eh to kaga mu'amalarsu da Ubangiji ne, sai ka ji duk tarjuma da lisanin haƙƙi ne a bakinsu, in ka ce za ka gada sai ka gwada ka sha wahala. Yar aduwa ya zo, Alhaji Shehu Gwandu ya kawo shi, yana neman mulki, da ya zo suka shiga ɗaki da shayi da Shehu Gwandu da mutanensa, sai ya gaida shi ya ci ala gafa ta malam. Mun zo ne mu gaida ku kuma mu gaya muku abin da muke fama wanda muke ciki ya ce na'am ya ce muna neman shugabancin ƙasa ne muka zo ku sa mana hannu saboda in kuka yi duk abin da kuka yi mun san Allah yana sauraro ya ce haka ne ya ce kawo kuma ba za ka yi ba take ya ce kawo kuma ba za ka yi ba ya ce to sai yar ado ya shiru sai ce kuma duk abokananka kuma sun ce zan yi ya ce ba su faɗa maka gaskiya ba ya ce domin jam'iyyar da kake ciki duk makiya addini suna ciki da za ka fita daga wannan jam'iyyar ka dawo wata to kai ne sai ya ce ai kuma ta ce ta yi nisa ya ce ta kuma ba za ka yi ba shi ne da ya fita ya ce wa alai shehu gwandu kai malamin kan baya son kuɗi ne maimakon ya faɗa min abin da ko raina zai yi daɗi don ba shi wani abin ya ba irin wannan ba shi ne da ya gaya masa ya ce to duk abin da za ka mun kai wa wannan ji shirin saboda ya san ya ce duk abin da za ka yi mun to kai wa wanda ya kawo ka kar ka bani wanda bukata da ya je sai da ya ji shi kacabur an kama shi sai rubuta wasiƙa ya aiko shi ya ce ya yarda da abin da shehi ya gaya masa ba zai yin ba ya san ajalinsa ya zo a wasiƙa Eh, na gani, ya yi kyau. To haka abubuwan su. haka abubuwa suke ka yarda da Allah tun kuna gane juna ba sai ya je maka bala'i ka zo ka ce Allah Allah ba Mm-mm. shi yana son ku ka gana duk ka shiga wannan guraben to in ya tura maka abin kuma sai ya dauke maka da shi kenan shi ne wayannan dukkan tsaron shi yasa ya ce Allah Allah Allah yana jan hankali ne dan ka gane waye ya kamata ka mai da hankalin ka zuwa gare shi wallahu balaza saboda wannan karrara salasan ya maimaita da faɗin Allah so uku ka annahu ya kulu alayka billah in da ka kama ka kama Allah alayka billahi alayka billahi shine ma'anar Allah Allah Allah din daga nan sai ce kaulu Allahumma ya ubangiji ilam ka sani anna hadhihi alkalimatu taqulu al-arab Allahumma sai dai ilam ka sani أن هذه الكلمة تقول العرب اللهم جرت تاغدان في ألسنتها أحرش اللارباواني أنها تخاطب الله بها سنة مغانا دا الله دا الله في جميع أدعياتها شن دكان أدوه ينسى كسنسي الله الله أما الله بازلا أن كراش سنة الله دلا رمشي بني آآ duk wani kalma duk wani yaren duniya ya haɗa Allahu Allahu a kasan shi. Waya jariyatun minhum wannan ya gudana ta wajensu majaral istigasa suna in aka ce Allah Allah bi ma'ana aka taimake mu ka taimake mu ya Ubangiji za mu shiga masifa ko mun shiga shine ma'ana. Wata da ru'u da kaskantar da kawai shiddatul ittihali da kuma wato kaskanci na nunawa wa kai wa talabu ta'ajiri da neman gaggabtawa fil ijabati du'ai Allah ka amsa mana da wurwuri bi ma'ana kai mana abin da muke so kanau ya kulu ajil ijabati abinda kake fara kamar Allahumma ya Allah Allah Allahumma Ubangiji ka amsa mana bukatanmu da gaggawa au ajil igasati ko ka amsa mana ka gaggautar da taimakonmu ya Allah hazal muradu biya illa al-arab shine laraba suke kiran Allahu in kai sun ce Allahu to abin da suke nufi kenan wannan magana shautu jani ne manzo Allah ba shi dama ya fassaranta ya kututul haqa'iq saboda mutane su gane menene ya kututul haqa'iq ya dauka yana koro maka daga ina aka zo ina Allahu shine farkon suna wal awwalu daga nan sai aka samu me sai aka samu abin da bai da suna shine Muhammadu amma ba ga maka ba ai shine salatu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ayyuhal ladzina amanu sallallahu alaihi wasallam taslima to wannan ai salati ne na gaibi ba na zawahiru ba to tun da ana ma magana ne a cikin gaibin a cikin lokacin da hankalinka a ɓace lokacin da kake baccin nan aka tambaye ka ina kake bayan dogon bacci da nauyi to rashin sanin shine aka budawa waɗanda suke da ido su gane me suke yi a wannan lokacin shine ai shine hal din da ya ta magana jiya abinda babu nan kuma akwai shi kamar ɗan da zaka haifa nan gaba wanda bai zo ba ranar da ya zo sai kaga ya fito to ina yake da bayan ku biyu ne a ɗakin daga kai sai matarka ya kamata ku mutu ku biyu sai kawai aka ga wani ya zo ta kace kuma ka ce ɗanka ne ita mata ce ɗanta ne to ina ta yaya a ina ya fito me dalili hayal ne yake zuwa ya tabbata haka to shine wannan a ɓangaren hayal ɗin ne yake faɗa maka abin da yake ɓoyan ba wanda ya fito ba sai ya fito ba shi ne ya kutatul haƙa'iƙi abin da ake nufi kenan kaulu an tallahu da ya ce ma'anahu an tallahu wa damirul mukhadab damiri ne wanda wanda suke ake magana da shi an tallahu kai ne Allah kai ne Allah wa ismul jalala taqaddama al-kalam alai ai Allahu mun riga mun yi magana a kansa قوله الذي لا إله إلا أنت أنت الله الذي لا إله إلا أنت kai ne wanda babu wani sai kai ihlam annal ilaha fi lugatul arab ya sake dawowa in aka ce maka ilahu a lugar larabawa wal ma'budu bil haqqi shine abin da ake bauta mar da gaskiya wa atlaquha ala ghairihi in aka sake ta akan wani wani Allah galadun minhum wannan an yi masa shishigi galadi ne qala jalla min qa'ilin ubangiji yana cewa Allahu la ilaha illa huwa shi Allahun nan babu wani sai shi kaga tabbatar saboda haka a faɗa ma wani a ce akwai wani sunan shi Allah ka san iskanci ne da ƙarya babu saboda ubangijin ya ƙaryata shi ya ce Allahu la ilaha illa huwa sunan nan na Allahu la ilaha illa huwa ba za ka same shi a wajen wani ba alhayyu shine rayi kadimi kenan alqayyum kuma yana tsaye akan abin da yake ma'anahu la ma'budu bil haqqi illa huwa babu wanda za a bauta ma da gaskiya sai shi Allahun nan wal ilahu allazi qulna ilahun nan da muka faɗa Allah huwal ma'budu shi ake bauta masa huwal mutahaqqaqu shine abin tabbatarwa martabatul uluhiyya shi ake ce masa uluhiyya Allahun kenan wa huwa allazi haba lahu alwujud kullu shine wanda dukkan halitta suka kaskantar da kai zuwa gare shi da mai bi da mara bi a zahiri to dole a batinin sa yana bin Allah wa in minhum illa yusabbihu bihamdihi bil ibadati da ibada wa tazalluli da kaskantar da kai wal hamudi da da kashe kai misali eh ta ta ƙari duk suna ƙarƙashin rinjayen ubangiji ne wata saguri dole ka kaskantar da kanka li azmatihi saboda buwayansa wa kibriyahi da girmansa walaysa fil wujudi shay'un shazz an hada babu wani a cikin kaunu wanda ya wanda ya kauce ga barin haka kasihi wa danihi mai ne manisanci ko mukusanci kasi wanda ya nisa dani wanda ya kusa huwa ilahul haq shine ubangijin nan na gaskiya allazi qahara jami'al mawjudati wanda ya rinjaye dukkan kasantattu bi sadawati da tumbi baka isa ka tsallaka wani abu ba sai da shi wa qaharihi da rinjayensa wan firadihi da kaɗaitansa bi azamatihi da buwayansa wa kibriyahi da girmansa wa uluhi da ɗaukakansa wa jalalihi da jalalarsa qauluhu al'ali da ya faɗa al'ali din nan lam ka sani anna ma'anahu ma'anan ali huwa ittisafu bi sifatil ulwi shine siffantun ubangiji da siffa mafi daukaka wayyal azmati shine buwaya wal kibriya da girmamawa wal izzi da buwaya wal jalal da jalala wal majadi da daukaka wal karami da girmama wata ali da ɗaukaka wata ƙaddisa da tsarkaka wal mahamidi da godiya na asifati kulliha kowace irin siffa min gairi shi zuzin shayin ana babu wani shazi a cikin wannan fabi haza da wannan ne ala ubangiji ya ɗaukaka wata kabbara ya girmama subhanahu wata'ala Ubangiji ya ya tsarkaka ya ɗaukaka ala kulli shay'in akan komai da komai shine ali din nan al'ali qauluhu da ya faɗa fi azmatin cikin buwaya ma'anar azmati ma'anan azmati wa amrul wujudi shine al'amarin nan na samuwa fi zati cikin zatin Allah fa huwa azimun shi Ubangiji mai girma ne subhanahu wata'ala ya tsarkaka ya ɗaukaka la ya hillu bihi itiqarun la ya hillu bihi itiqarun ba za ka ga wani kaskanci ya samu ya samu Ubangiji ba nan wajen ta kowane fuska wa kullu man dunahu waninsa idza tafaddala azmatuhu idan ka ga buwayarsa ta same shi zabba zullan za ka ga ya narke saboda kaskanci wata saguran da kaskanci zilli da tasaguri duk kusan za zama mata ratifin domin komawa baya ne wasa iƙa zai kuma wasa iƙa haibatun wajalala zai suma haibatan saboda kwarjini wa jalalan saboda jalalan ubangiji ka duba annabi Musa mana me ya same shi da yace yana son ya gan shi yace to unzur ila jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa falamma tajalla rabbuhu ala aljabal ja'alahu wa hala Musa sa'iqa me haibatan wa jalalan an gane qawlu in farala hadarati ahadiyatika kaɗaituwanka a cikin hadaranka, ka kaɗaita a cikin hadaranka, ilam to ka sani, anna hadaratul ahadiyya, hadaran nan na ahadiyya, na zatiya, gaibin fil azal. Gaibi ne, fil azal, tun azal, kaɗaituwansa da bayyanan sana abadan walwahidul kadimi ma la awwal wala akhiran kenan. Ya wani haƙƙin haka ya kawo. ya ce to hiya awwalun nisbatun barazat min gairi zatin wannan hasbun wa nasbun wajen fitar makamul ahmadiyya ce hasbun wa nasbun in aka ce maka kaga an nisbatu shin annabi muhammadu daga ina ya zo ana min allahi wal mu'minuna minni ana min Allah ni daga Allah nake wal mu'minuna minni to kokon da manzon Allah ya fito wanda shine kullul kulli huwal kullu haqqan qarrabatu inayatun da shehu Ibrahim yake bada eh huwa nuru haqqan qarrabatu inayatun shine hasken nan na gaske wanda inaya ce ta kusantar da shi ya shawo hasken ya fito ya haskaka aka haska aka gane to wane ne annabi Muhammad wannan halin na hadaratul ahadiyya samuwar da ta zo cikin hadaratul ahadiyya shine sayyidina wa maulana rasulullah shine موجود أوجده الله shi samamme ne wanda Allah ya fito da shi shine nisbatun dinna barazat min gairi zatin ya an yi buruzin ne ya bayyana min gairi zatin ba tare da zati ba li'anna al-haqq jalla jalaluhu fi hadarati zati la tu'raw lahu nisbatun domin shi Ubangiji ba shi da wata in aka ce maka Allah daga yana yake ga annabi daga yana yake to amma Allah za ka iya nasabta shi da wani wani abu a Allah Allah kawai ko ka yi da ko ka mutu to amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fito ne min hadarati zati la tu'rafu law min hadarati min zakal hadarati shine awwalu nisbatin barazat min gairi zati gashi nan ya fito yayi buruzi amma kuma ba da wancan zatin ba sai ya zo da wani irin kala daban wannan kaman maganan nan dai na Shaw Abdullahi Shinji da ya faɗawa baban Shaw Ibrahim. yace tafarras an hadal walad me zaka ce akan wannan yaro sai ce innahu laysa bi nabiyyin wala bi waliyin ka san rikicin ba ba ba annabi ba annabi an san babu shi innahu wannan yaron laysa bi nabiyyin ba annabi bane wala bi waliyin kuma ba wali bane ce a ba annabi ba kuma ba wali ba yace kwarai insha Allah shin kida sai ta tobe kenan ya ce ina sha'anin min shi'unil hajj shi wani sha'ani ne daga sha'anin Allah to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sha'ani ne daga cikin sha'anin Allah amma ba dan Allah ba shi ba dan Allah bane amma nisbatu ila Allah yahudu saboda haka huwa min Allah la la la walad lahu huwa abduhu al-haqiqi shine wannan nisban shi yasa shi ya zo ne min wujudin ila wujudin shi daga samuwa ya bayyana ba babu shi ne aka samar da shi ba a'a yana nan a wajen mai shi ne ya bayyana da shi a nan gurin wannan shi ita ce nisban haɗuwan wannan gurin shi ne tashin hankali kafin ka gane ka gane shi ba ɗan Allah ba shi ba Allah ba amma kuma daga Allah yake to waye shi sha'ani ne daga sha'anin Allah ko sha'anin Allah fararre ne a to tunda ba zai ba ne kadimi kenan azali to annabi Muhammad shine nisban da ake nufi ana hmm fa innal hadaratu zati as-sazij ka gani ko hadaran zati as-sazijun abin da ake nufi da sajiji ruwa da jini suna rabuwa ko ka cire jini ka bar ruwa mu gani to shi ne hadartu sajiji kuma shi ba Allah ba ne amma kuma hadaran haka ta zo da shi shi ya sa ake tsantsan wannan sanin gurin shi ne cikakken ma'arifa cikakken ma'arifa ka san inda annabi yake kasar inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake a barul ama kogi ne na makanta waɗansu da shafewa laya ƙirfiya wasfun hankali baya gane siffa a nan gurin balle ka gane walasmun hankali baya gane suna a nan gurin wala ainun hankali baya gane ido wala asaran hankali baya gane gurbi wala gairan hankali baya gane duniya wala wahamun hankali baya gane tunani wala kam hankali baya gane lissafi wala kaifa hankali baya gane yaya a nan gurin wala tisasin hankali baya gane kiyayewa wala hasiyatun hankali baya gane balli ne a nan gurin hadaratu wannan nisban hadaratu zati sajija shine gurin da annabi Muhammad ya fito shine hadaran gaife babu hankali ai an wuce an wuce hankali shi hankali ai a hadaran jabarutiya yake nan kuma ana hadaran lahutiya ne ba bai ma zo ba bai ma zo ba bai ma zo ba ba a kawo mutum watakila wanda ya to ya aka yi aka nuna wa shi shehu tijani sai a ce an jawo shi ne shi ma aka manna shi ko Allah ba zai yi haka ba dan refoto ne aka ce zo ɗauki refoton ka ba su eh tunda muna son sai ya kai ƙarshen duniya don a yi targaɗa cikin neman sanin shi sai wani ya ce kuma bai yadda ba na? to shi yake fama ba yanzu ma ya yawa to wannan shi ne abin da ake nufi bayya kaɗe atun wannan yanke ne lidani ta wajahat ta kowane fuska idan bara zabbi ainiha idan ya bayyana a idanta falatu qalu lahu nisbatun hankalinka bai sai gane ta ina abin ya fito ba wa inda al-khuruj an sajijatil zati wajen fitowa daga wannan hadaratul zati sajija din nan tabda'u nalika zuhurun nafsi kaga an-nisbatu menene tabda'u hunaka anan ne za a ga zuhurun nasbi nasba wai yas'aluka yas'alunaka an ruhu sai mai Allah ya ce qul ruhu min amri rabbi to amru rabbi din ake masaranta maka anan fa waye ruhu ne a wata kila jibril wata kila la yaslu qadara hayru min alfi shahr tazallu malaikatu wa ruhu haka ne go روح الحقيقي هو عبد الحقيقي روح الحقيقي هو عبد الحقيقي هو سيدنا رسول الله أما من زن الله باية سلن كانسا شيسا سكتي يسألونك عن الروح سيتي الله كجابسو قل الروح من أمر ربي ba lamarinsa ba ne lamarin na wajenmu ne ku tambaye mu ba shi ba wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ba mu san da ku ilimi ba kadan muka ba ku balle ku san shi ku san ruhu kadan muka ba ku manzalla ne boye shi ne hadaratu sajjani ba za su iya ganewa ba saboda haka sai a bar su a nan gurin wa awwalu nisbatin kun gani awwalu nisba barazat wanda ta bayyana hiya al-ahadiyya shine ahadiyya kadaituwa wai infiradihi bil wujudi wannan shine kadaituwansa da samuwa infiradihi kadaituwansa bil wujudi da samuwa wai misalu zati saziji in shi ma anan yana kama da zati a saziji wanda suka cuɗu fi mahawin nasbi amma ya shafe nasba walgairi walgairi ya ce kuma ya shafe duniya da lahira algairu duniya algairi ya ce lahira ba za ka gani ba a nan gurin saboda babu komai illa ana tan tare an zati sajiji sai dai ita ta kaɗaita ne daga zati a sajiji bi nisbatil ahadiyya da nasba na ahadiyya لأن العهدية دومين كأيتوان هي أول النسب شين فرق النسبة فرق النسبة كنا كاغا وإن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين كاغني فأنا أول العابدين واتو كنا حضرت سازجي Allah shi ne na farko manzan Allah a cikin wujudu shi ne na farko. Babu mala'ika, babu wani halitta da Allah ya fara yi annabi Muhammadu. Duk wannan karatun abin da ke son ka gane kenan. Babu Jibrilu, Mika'ilu, Isra'ilu, Azra'il na ce su ne shugabannin, to kaf gaba kiɗe ba yi su ba, sai da aka yi annabi Muhammadu. wannan shine nisbatu wal hasbu da ake magana awwalu nasbin haka ne ko li'anna al-ahadiyatu hiya awwalu nasbin li'anna al-khuruj al-fani domin fitowan karu kararre an sajijatin zaji zati daga wannan cuɗanyan na zati ya kuzu shine ake ake yin riko da shi fita a kuli cikin hankali na maratib wa nasbi na martabobi da nasba wa awwalu nisbatun farkon nisba ya ta'aqqalaha wanda ake gane shi nisbatul ahadiyatu zati shine nasba na kadaituwan zati wa laysa lahu minha ba shi da wani abu a ciki illa ta'aqqulu shine sai dai hankali zai yi amfani a nan lazuhuru ba bayyana ba me yasa ake ta ko haɗa komi da hankali me yasa komi sai an haɗa shi da hankali hankali hankali hankali me yasa saboda hankali baya sabon Allah ai sarkakeke ne duk wani abu in ya ɓace hankali ne ke dawa da shi to hadar al'aqalin shine hadarin dabarutiya ne shi ne hadarin shehu tijjani shi hadarin wulaya ne ba nubuwa ba ne to wannan hadarin an kin an kwakwalwa da ake zuwa wa mai abin hannunku wayoyi da sauransu duk wannan istiarar ne ake yawa ake zuwa mata har ka mutu ba za ka gama kure ta ba sai da abin da ka sani kawai kai ita kuma ya fowa aka yi daga cikin namu aka yi to in aka tafi aka tafi aka tafi irin hankalin shehu tijani hankalin da aka zo umar ne daga hadartun nabuwa shi yasa ya zamo a cikin kaunu ya zama mumiduhum saboda ya zama halifatu rasulullahi ya zama halifatu rabbul alamina to in ka zama halifa idan ka zamo a nan garin halifan buhari to bala'in da zai faru wanda zai sani kai kana gidan ka za ka sani ba saboda yana da majiyan da baka da shi yana da hannun da baka da shi yana da idon da baka da shi yaya kuma ga ku iri daya shi ma da bai hau wannan kujeran ba bai sani ba da kai da shi sai an ba ku labari amma shi ne yanzu mai ba da labarin abin ya motsu ko ba ka ba to haka abubuwan suke gudana har su koma baya to dukkan hadara na rabbul izzati baya yiwa a sa ka kalamo halifan ubangiji baka san abin da bayin suke ciki ba zai yi ba sai dai ka zama halifan garin ku shine ma'ana hilfatu rabbil alamin shine ainihin abin da yake faruwa to anan hadaran sun sufa suna kiran shi hahutu lahutu jabarutu malakutu nasutu hadara biyar ne hadara biyar ne hahutu shine rabbul izzati lahutu shine hadarcin nubuwa amma ala ra'asihim sayyidina rasulullahi jabarutu shine hadaran siddiqiya ala ra'asin sayyidina shi Ahmad Tijani shine zaka ji in ya tashi yayi magana ya ce min adam ila nafi suri ana mumidu tun daga kan annabi adam zuwa hura kawon tashin kiyama ni ne nake bada madadi to tun daga annabi adam yaushe yazo ko ba ka bane ka zo shekara dubu da ɗari biyar ka ce kaza ka yi kaza ka yi kaza to ko waliyan akwai a lokacinsa wanda aka zo da irin nasu irin nashi waliyan suka zo duk waliyan da suka zo kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ba irin na annabi Muhammad bane amma sunan su waliyai ko masu karfi masu tafiya masu gudu masu komi a irin zamanin su amma da aka zo zamanin annabi Muhammad sai suka zama wa'incan kamar almajiran wa'innan to a cikin a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yadda waliyan suka zo suka zo wanda suka zo kuma a ƙarƙashin shautu da kamar babu ne cikin akwai saboda shi ne mai kujeran yana da alfarma a kujeransa to idan ka duba akaram kallahu ka dubi nazaru nazaru nono nawa za'un din idan ka ɗauke shi a ɗari tara gara dubu ɗaya da nawa dubu ɗaya ɗari ɗaya da hamsin don ka duba a lokacin da aka haifi shi wacce jani kenan shi ne za ka ga shehu ibrahim yake cewa a sa mustapha yomin ya judu bin nazaratin tuga sila auzari wa kalbiya tusmin to ai nazrun waɗansu kyauta ne daga cikin waliye wanda aka bayar ba a taɓa yin su ba sai daga zamanin shehu tijjani shi yasa ba a zo da shi ba sai da hijira ta kai dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin saboda haka sai aka zubo su a dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin kallo aka yi kawai an yanta ka ba kai ɗan aljanna ba za ka iya ceton mutane sama da miliyan ɗaya an samu wannan to kuma hisabin nisaf shi zai baka ka gane ga yadda abin yake tafiya ga yadda abin yake tafiya an ce zamani goma sarki goma ani sarki goma zamani goma to kowane wali in ya zo kuma akwai irin abin da ake bashi a irin nashi to irin wayannan suke faruwa to daga kan aqalu ne hadaratul aqaliyya ne hadaratul aqaliyya ne daga lahutiya ita take yin take yin tajalli ta yi buruzi sai ta bayyana anan ai canjin riga ne abinda mutane suka kasa ganewa shi fa gulamu ce ɗifilu shi ne ɗifilu ɗan jinjirin na zanin goyo shi ne kuma waladu shi ne kuma gulamu shi ne kuma rajilu shi ne kuma shi ne kuma shi ne shi ne har ka zama fani shi ɗin ne to haka hadaratun nubuwa take sauka gwargwadonka ba za ta zo annabi isa ba zai zo ba zai dawo ne annabi to an cire annabtan ne yana nan amma ya zo lokacin da ya zamo na ibi fa'ilin ne dama alƙawarin su wai zaka zallahu yana nan saboda haka ya zo ya sauka amma kuma ba a kuttun da ya ci wancan manzala ba ya rubuta wasiƙa ba ya ce wa sarkin makaukin sarkin misra ce aslim taslim yuti kallahu ajaruka marrataini ka mi kauya ka musulunta kana lada biyu ka yi imani a zamanin annabi isa kuma ga na zo ka yi imani da ni hira kala ka gani saboda ya ji shi a matsayin annabi yanzu kuma ya ji ni a matsayin annabi wancan ladan na wancan zamanin yana nan ba za a rusa shi ba wannan kuma yana nan da haka annabi isa zai zo wancan kujerar sana annabta na nan na zama kuma sahabin annabi muhammadu na nan zai zo a sahari zai zo a sahari abubuwan gasu nan a buɗe amma kuma wanda kwakwalwarsa zai zamo sai abin da hali ya yi sai a cikin Allah zai shi abin da Allah ya yi eh ba za a san komai ba al'asira fa aka samu rusuhi kuma wannan salatayyan gabaki da in dai mutum bai gane annaba a nan ba sai kuma sai a hankali saboda hadaran dama an fito da shi ne a gaiba sai da yi magana kan zawahiru akan muhabbaye a zawahirun nan saboda mutane wanda suke bi a awa a awa goma mutane dubu bakwai ne suke bi shi saboda shautu yani ya kawo muhabba ya aji ya zo yana fitowa da menene muhabban da nassin qur'ani ga yadda yake ga yadda yake wallahi malak wallahi awa goma mutane dubu bakwai ne suke bi to yanzu an shiga wajen sarkakiya to ya koma ya ce to bari ya ɗauko shi a gaiban kuma in ya fito da annabi a gaiban ga yadda yake a gaiba to halaran a nan ne mutum zai gane waye shi shehu tijani waye iya fitowa da irin haka sanan da aka gane shi ne ashe gaba a cikin waliya in akwai abin da ya rage sai wani ya fito da shi kuma tun da ya fito da nashin a shekara ɗari uku zuwa yanzu ba sauran masu kwallon a ido ne da su zo su faɗa mana to wannan shine shi ba abu ne na ƙaryatawa ka ce kaza kaza ba sai aikin ka ya nuna kuma ka fito wa duniya ka nuna wa duniya kamar yadda aka gani haka abubuwan shi fa inna tajalla jiha ka gani li anna zuhur al aliya ghayr mumkin la yaraha ghayr muttasib biha a a bai anguwa ne ku gyara masana ku gyara masana walaisa lahu minha illa ta'quli haka ne ko an zaci saji ya kuzu bi ta'quli wa awwalu nisbatin yata aqalu ha nisbatu al-adiyatu zati walaisa lahu minha illa ta'quli babu abin da mutum zai sai dai hankali la zuhuran li anna zuhur al-ahadiyya domin bayanan zuhurin ahadiyya gairu mumkinun ba za ka iya gani ba la yara hadaru mutasifun biha babu wanda ya shiganta sai dai wanda aka siffanta shi daga subhanahu wata'ala wa man siwahu wani wannan laysa lahu min illa ta'qul ba shi da wani abu sai dai iya hankalinsa fa inna tajal fa inna tajalla fa inna tajalla biha li ghairihi idan yayi tajalli da ita ga wani sa la ya ta'atta ba za ta iya zuwa ba la ya tamakkanu kuma ba zai yi ba la'annahu tajalla biha wa ta'aqqalaha ko wa ta'aqqalatha ya yi tajalli ne da ita hankali ya zo wa arrafatha kuma ya sanar da ita to fa'anta wa huwa a nan kaga an zo wahidu kenan ba a hadiyya ba dama an kaga an ce a hadiyya to ana ma maganan hadara ne to adarta mu ce ta yi ciki da ta yi sai a ce wahidiyya shi yasa kaga tauhidin Allah tauhidin manzala qul wallahu ahad ne amma ka duba na annabawa wa ilahukum ilahum wahidun ba ahadun ba wahidun bayan kun yi imani da Allah tana da wani boyayye wai za ka tsalla wa misa annabi na kenan bayan kun yi imani da Allah wa ilahukum ilahun wahidun ba ahadun ba babu wani annabi da ya imani da Allah can ya tsaya sai ya yarda da annabi Muhammadu shine ma'anan wahidun ne ilahukum ilahun wahidun ɗaya ne amma shi ɗaya fa ba Allah ba amma ku wahidun shine ma'anan haka amma ne Muhammadu qul huwallahu ahad saboda babu wani shine kadai halarin yana da wahala ba eh halarin yana da wahala kafin ka gane me ake nufi ul ka gaya musu huwallahu ahad shi Allah shi kadai ne to amma ku mala'iku annabawa da kuka zo kuma ilahukum ilahun wahidun to alifin da ya nuna maka ya nuna maka isra akwai abu guda akwai wani abu akwai wani abu to menene wannan abun shine wannan hadaratu sazija wannan hadaratu sazija din akan sa ake magana hadaratu sazija din shine an-nisba wannan nisban ita ce wannan barazat min gairi zati shine hadaran sayyid da wujudi eh ma'ana hadara ta yi ciki hadara ta yi ciki shi yasa a nan ne ake gane annabi Muhammadu ya fito ne min wujudin ila wujudin ba min adabin ila wujudin ba shine wa iza kaza Allah misaq annabiyina lamma ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum to daga ina zai zo daga waje na la tu'minu annabiyyi wa la tansurannahu qala aqarartum ku fada shine duk wani annabin da ya zo sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah gashi kuma zai zo a matsayin rasulullah ne shi amma na'ibu ba hakikatun ba halaran yin jiki kenan hadaran yin jiki kenan to wawo isnani la wahidun fi zuhuri fala hadiyatun to kaga daga an ce maka kaga lana wata jallabiya wata aqalat wata aqaltaha wa arabtaha ka ka gane aka sanar da kai ka gane to fa anta anan wa huwa isnani ya zama biyu kenan la wahidin fi zuhuri fala ahadiyatan wa in muhiqat idan ka shafe wasuiqat aka kore hatta la aynin minka dama ya gaya maka halaran shi in aka zo gurin duk bincikenka duk bincikenka baharul amani kogi ne na makanta wattamsu da shafewa la ya aqilu fiha wasfun hankali baya gane siffa a gurin walasmun baya gane suna wala ainun baya gane ido wala asarun baya gane gurbi wala gairu baya gane duniya wala wahamun baya gane damuwa wala kan baya gane nawa ne wala kaifa ko yaya wala tisasin baya gane kebantuwa wala hasiyatun balle wanda aka kebi ba za ka iya ganewa ba in ka shiga kawai dum haka za ka tafi wuce to abin da ke gurin ne ba a san a sani sai wanda Allah ya zaɓa ya sanar shi yasa ta zamo salatul حضرت الحقائق يا قطة الحقائق saboda fil gaibi ne ai na gaya muku ita tana tafiya da salatu da salatul gaibiya salatul gaibiya ita tana tafiya da jauhara ne ko wannan kuma tana tafiya da salatul fati salatul fati a zawahiru ita kuma tana bawaɗi Na'am. Hatta la'ina minka, za ka gaba ainu, wala asaran, wala shi'uran, wala wahaman, wala fana'an, wala shi'uran bil fana'i, kana mutajalliyan li nafsihi faqat laysa laka minhu shay. To in aka shafe ga baki daya, aka kore la aina minka, babu aina ta ina babu asaru babu shi'uru babu wahamu babu fana'u babu shi'uru bil fana'i kana mutajalliyan to anan zai zama yana tajalli li nafsi faga shi kawai laysa laka minhu shay ba ka da wani abu fa bi haza to daga nan ne ta'alamu da ka sani annan tajalli bil abadiyati wato tajalli na abad mustahilun bil bil ahadiyati naka yafi kyau bil ahadiyya ce fi mustahilu tajalli da ahadiyya ba abadiyya ba na ga me yasa Allah ne kudi to nan ga sa ahadiyyan yafi saboda abin da ake magana kenan akai la yatajalla jiha illa li nafsi baya yin tajalli ahadiyya sa sai da kansa fa innal mar maratibu salasa martaban nan guda uku fi hadal maidan a wannan fili allati hiya aqwalu nasbin to shine mafi tsawon nasba wanda yake dangana almartabatul ula yawa usul abin da yake okay ula to nan sai ce almartabatul ula kawai waye martabatu kunhil haqi shine gurin da ba a shiga kunhil haqi waye san hakikanin Allah to dai kenan hasulatu hamu ligairin wala gairiyatin babu wani wani tunaninka ko duniya ko lahira ba kai sa ba wala ismun wala siffatun ko suna ko siffa wala wala rasmun ko kuma zane wala kam ko nawa wala kai ba koyaya wala to qalu ba za a yi hankali wala to hayyalu ko riyawa illa al haqqi bil haqqi daga Allah sai Allah fi haqqi lil haqqi an al haqqi fa hazi wannan martabatu kunhil haqqi shine yanda Allah yake ba abin da za ka gane ai shi kenan shi kenan almartabatu sani martaba ta biyu hiya martabatul wahadati almutlaqa dayan nan ita ma mutlaqa kaman ahadiyan nan wanda take mutlaqa wa hiya awwalu maratibuz zuhuri ka gani shine awwalu maratibu zuhuri wa in kana lirrahmani waladun fa ana awwalu wa in kana lirra a bakin wa ya fito a bakin manzo Allah wa nassin qur'ani wa in kana lirrahmani waladun da Allah yana da da fa ana awwalul abidina ni ne farkon na fara bautawa Allah da na sani ana awwalu abidi ni ne farkon wanda na fara man bauta duk wani abin da kaga yake bautan Allah mala'ika ko ruhani ko jinnu ga baki ɗaya yana kwaikwayo ne daga jikin annabi Muhammad domin shine Abdullahi al-Hakiki shi Allah ya kira shi Abdu mujarradai subhanallazi asra bi abdihi wa innahu lamma qama Abdullahi shi kadai ne to wannan shine martabat mutlaqa wayya awwalu maratibuz zuhuri shine martaban bayyana ligairi ga wani haisu ya ta'aqqalu fi hal gairu wal gairiyati tanan ne hankali yake gane duniya da lahira a jikinsa ba a jikin kunhi ba a jikinsa wa hadhihi martabati wannan martaba iya martabatu shuhudihi shuhudi ba gani bane jin motsin yana nan la musharakatin fi hali gairi kuma babu wanda ya yi musharaka cikin wannan illa man man yi tasawullahu sai wanda Allah ya keɓance shi bi hususiyatul uzma da hususiya mafi girma kamar yadda ya keɓance shi wata jani ya sanar da shi bismillah bismillah wahiyar martabatul khilafati ka gani ko shine martaban khilafa shi annabi adamu halifan Allah ne fil ardi annabi dauda inna ja'alnaka halifatan fil ardi ne amma manzo Allah halifatul lahi ne alal itlaqi shi ba a ƙasa kawai bane shi annabi adamu halifan Allah ne fil ardi annabi dauda halifan Allah ne fil ardi dukkan halifofin halifofin Allah ne fil ardi amma shi annabi Muhammadu halifatullahi ne alal itlaqi kowane abu na Allah ya saka ma annabi Muhammadu duk gurin da man kana Allahu rabban wa Muhammadu rasulan duk gurin da Allah ya kasance rabbu ne a gurin to annabi manzo shi manzon sa ne a gurin to kaga ya zama halara na biyu kenan a cikin hadara guda uku kafin bu- kafin uh, bayyana waye martabata falahu hadha al-masharab to wannan masharabin nawaye na sayyidina rasulullahi ne al-martabatu salisa martaba na uku hiya martabatu al-wahidiyatu wahidiyatu an fito kenan eh wahidiyya waye martabatu umumul uluhiyya nan uluhiyya tana magana da gurin gaba daya har sai ta sul haqqu fiha ta gurin da ubangiji yake siffantawa bi jami'i sifati wa asma'i a gane siffansa asma zuhuru hawashiha nasbiha keɓantuwanta nasbanta ala jimlatiha jimlanta wata fasiliha rarrabanta kama yadda wa kaifa yaya itlaqan duka taƙayidan an hana wani kullaha dukanta ƙadimatun tun daga farko lil haƙidi ya koma ga Allah an dawo an manna shi wajen annabi Muhammadu amma an nuna wa mutane shi wannan shine hadaran na uku shine hadaran na uku wannan shine ya qututul haqa'iqin sayyidina rasulullahi wanda manzon Allah ne ya imla'in sau shau tijani idan ko wanda ya san yana gadaran ya san Allah ko malami ne dan larabcinsa ko malami ne dan tauhidinsa ya shigo nan ya cire wani abu ya ce ba haka ba to daga nan ne za ka gane cewa waye malamin malamai din yamidu jami'il awliya'i yana madadi wa dukkan waliyai min ladun adam ila nafi suri tun daga zamanin annabi adam har ayi busan tashin kiyama shauci gani shauci gani to wannan gunda za mu tashi kenan allaci shi ta gobe in muna cikin rayayyu in an rubuta muna yi eh to daga nan in muka dama manzalla ya ce shau jani buɗa musu don su gane buɗa musu don su gane ni ga abin na gaya muka amma kai kamar su sharha ya kaza kalla mana wanda kuma bai san ana gana ne Muhammadu ba ya san shi walalle eh sai ta tsalle ba ba iya ganin manzo Allah saboda baya nan ko amma ana iya ganin shugaban America a cikin gidanka kuma ga shi bayanin kuma ga shi tana gani shi wani hanyar da ba mu kashi ma ba ne haɗa-haɗan wuta da sauransu kuma aka nuna maka kuma ka yadda a ce ga shi nan live kuma live ɗin ne ka yarda kuma ga kama kawo baka yi sai kalla ba kuma ka kalla kuma ka yarda kuma ka yi imani balle annabin da baya mutuwa الله يكاي الله يقرا من صانج اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مثار لكن صلاة تملأ الأزل ولا أبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في لمك واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الأرض الفاتح